رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan masallaci na kai Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin azare jihar bauchi najeriya karatun da muke yi a cikin wannan littafi na arra'iqul maktum bahthun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam wanda fadilatu shaykh faqih rahman al-mubarak puri ya rubuta rahmahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna cikin bayani ko mun kammala bayani dangane da wakilai na ƙuraishawa waɗanda aka tura su birnin habasha domin su dawo da musulmin da suka yi hijira daga makka zuwa habasha a wancan lokaci da ma'ana su kwato su daga hannun kiristoci, su kwato su daga hannun shugaban nasara na wancan lokaci annajaki, saboda sun ji labarin yadda ya karbe su hannu biyu da yake adilin sarki ne kuma aka kyautata musu ya sa suka miƙe kafa suna sabon addinin da Quraishawa ba sa so. Da kuma sai Allah ta'ala ya kaddara waɗannan wakilai ba su ci nasara ba duk da kasancewa waɗanda suka je wajen su nasara ne kuma nasara da addinin su da na musulunci da bambanci har ma aka kawo ƙadiyya saboda neman fitina kamar yadda amr bin ya kawo ƙadiyyan kasancewar annabi isa alaihi salam ba ɗan allah ba ne abinda musulmi suke faɗa kenan shi ya ɗauka cewa idan an kira su sun zo gaban annajaki da gaban al'afaƙifa walbatarika idan sun zo gabansu za su ji tsoro su yi abin da ake kiransa taƙiyya kamar yadda ya kira suke taƙiyya sun sun ga wuri ya yi wuri sai su yi taƙiyya daga baya kuma zai su fitar da manufansu amma Allah ta'ala ya taimake su saboda ƙarfin hali da kuma ƙarfin imani, saboda imani da tauhidi da aqida abu guda ne wanda yake bayuwa a canza. Akwai abin da kai sassauci to za ka yi riddani, ko in kai sassauci za ka koma ruwa. Amma Allah ta'ala ya taimake su da ƙarfin gwiwa suka kasancewa suna taraddadi idan suka je gaban najaki suka ce annabi isa bawan Allah ne. kuma wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhu min suna ganin ba mamaki ba kore su amma duk da haka na jaki yace abin da suka faɗa gaskiya ne ba farika da afatifa suka yi gunaguni yace ko da kun yi gunaguni abin da suka faɗa gaskiya ne to kun ga kenan wannan ita ce kariyar Allah idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya ɗaukaka addinin nan da wanda yake kafiri ko fajiri idan Allah ta'ala ga dama sai ya kare mai gaskiya da rikakken azzalumi ko mugu wana samun haka saboda an samu wani rikakken azzalumi ya wani mai rauni tausayi ya shiga zuciyarsa ya ce to in kun taɓa wani duk wanda ya taɓa shi za mu gamu da shi to ba za a taɓa shi ba ba don Allah ba saboda ana tsoron wannan zalimin in ya take tsiyansa to ba san ina tsiyan za ta tsaya ba wani lokaci da ma haka ne kamar yadda nasin hadisi ya ambata Allah ta'ala yana ɗaukaka wannan addini da wanda yake kafiri ko kuma wanda yake fajiri to Allah ya kare bayan Allah muminai ya kare musulmai na zamanin annabi a wancan lokaci a ƙarƙashin mulkin sarkin habasha annajaji wakilan ƙuraishawa sun dawo sun ba da labari kuma suna ta jin mamaki ko da yake malaman tarihi sun ambata tun da aka yi karan farko aka ainihin yi karan batta abdullahi bin amur bin al'ad ko da yake amur bin al'ad shi ne wancan da abdullahi bin abi rabi'a sai dan uwansa abdullahi bin abi rabi'a daga nan ya fara tunanin idan ya samu dama zai karbi musulunci ba kun ga wakilan mugunta Allah ta'ala ya jefa musu wani abu a cikin zuciyarsu shi ma rubin al'ad ya gane ko sai waɗannan mutane to ko ba a san yadda za a kare da su ba dole a yi takafan ba to amma su kafiran makka da aka ba su labari sai ransu ya ɓaci waɗansu ma kamar za su haɗe rayukansu saboda tsaban damuwa da bakin ciki kuka ce tun da waɗancan ba su dawo ba daman sun shirya muguntan da za su yi musu to tun da ba su dawo ba bari su ninninka muguntan akan waɗanda suka yi saura a birnin makka shine abin da ba a bamu labari a wannan darasi namu na sittin da ɗaya a shidda ta fi ta'zir tsanani wajen azabtarwa wa muhawalatul qada'i ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kokarin gamawa da annabi sai sun ga sun kashe annabi su kuma sannan hankalin su bai kwanta wa ya ballahu illa an yutimma nurahu sai Allah kuma ya yi sai hasken sa ya cika Bahaushe yana cewa ko ana huzuru ko ana shaho zakaran da Allah ya nufa da tara zai tara ko ba zai ba zai ko ana huzuru ko ana shaho kusan hausawa yanzu fa ba su gane wannan magana sun ba san illan muzuru wa ‘ya'yan kaji ba, ba san illan shaho ma ‘ya'yan kaji ba, yanzu da zan tambayi alaran man da yake dana mana sallah a nan, cewa ‘ya'yan kaho yake, ina jin ba zai yi yin bayani ba. Ko in yi tambaya, ɗan ce a'a ba sai an yi ba. Saboda in ka tambayi alaran ma kaho, da yi bai san shaho ba. Na hango wani kwarijo ba ba maki shi ma bai san shaho ba. yasa idan ka fahimci yadda kalmomi kuke za ka fahimci tasirin ma'ana wannan shi ake kira sa azzaku saliu a cikin lugar larabci ko ana muzuru ko ana kafo zakaran da Allah ya nufa da tara sai ya yi saboda haka duk wani tsohon hannu zai gane abin da yake nufi to abin da ya faru kenan suna so su gama da annabi su gama da bayan Allah su gama da musulmi ina Allah ta'ala ya riga ya yi alkawari ko ya ɗaukaka wannan addini da yuzhirahu ala dini kulli in aka ce da yuzhirahu daga azhara yuzhiru izhara azhara shine Allah ya bayyana da abu ana ganin sa kamar yadda ake ganin rana a lokacin da karfe sha biyu rana yayi a lokacin da ba san yake yi ba kuma babu girgije ai ga gaba wanda zai tare maka rana shine akara yuzhiru isara li yuzhirahu ala din kulli wa fi'li mudari yadullu ala al-istimrar anyway الشدة في التعذيب ومحاولة القلاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم tsananta azantarwa da ƙoƙarin gamawa da annabi walamma akfafa almushrikuna fi makidatihim yayin da mushrikai suka raurawa shine akfafa suka raurawa daga kafa kafafa akfafa almushrikuna fi makidatihim suka raurawa ba su ci nasara ba amma kircinsu وفشلوا سكوات في استرداد المهاجرين وجن داود وأن نسكي هجرة مثل أريد وداعه دقة هبشة استشاقوا قطرا سيخشن يقاروا wa kadu ya tamayyazu na gaiza suka yi kusan ma fashewa ko darewa saboda ɓacin rai wani lokaci idan abin ɓacin rai ya samu mutum za ga yana wani kumbura yana numfashi yana kumbura yana numfashi wannan shine a tamayyazu gaiza rai ya ɓaci kamar mutum zai fashe saboda ɓacin rai to abin da ya samu kurai shawa kenan waɗannan ƙwararrun wakilansu sun kasa dawo da musulmi ɗari da wani abu ko kuma sun shirya siya ko kaga mutumin da ya shirya mugunta sai ba ci nasara ba to ya zai ji a zuciyarsa ko haka su ma suka ji fashtadda darawatuhum saboda haka sai shirin su ya tsananta darawa shine tsanantawa a cikin wani abu na kiri ba tare da tsoro ba darawa ya yi kama da barura ya yi kama da darar shi ne darawa cikin harkar larabci wankanin alabakiyyatul musulmi saboda haka sai suka tattaru a bisa sauran musulmi waɗanda suka rage a birnin makka sannan kuma wa matuwa idiyahum ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka miƙa hannayensu zuwa ga annabi da su da tutarwa wa zaharat minhum tasarrufa aka samu waɗansu tasarrufai shine waɗansu shiri da abin shirye-shirye da duk ala annahum waɗanda suke gwada cewa aradul qada ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna nufin su gama da annabi liyastasilu wuzuran fitina suna ce su suna so su tumɓuke tushen fitina allati aqdat madadi'ahum wanda ta mamaye makwantansu har da za'amihim kamar yadda suka raya eh wato suna ganin musulunci da musulmi su ne fitina za su gama da su za su kore su za su tattaka su a birnin makka saboda haka to su tun kafin hakan ya faru bari su su maganin su amma bin nisbati lil muslimin amma kun ga dangane da musulmi fa innal baqina minha fi makka waɗanda suka rage a birnin makka kanu qalilina jidda sun kasance yan kaɗan ne kwarai wa kanu imma zawi karatin wa man'a ko dai sun kasance masu daraja ne kuma suna da kariya aw mutammina bi diwari ahdin ko kuma sun samu kariya saboda makwabtaka da wani ko ya sanya su a karkashinsa kamar yadda muka ba da labari a baya lokacin da abubakar bin abi kuhafa yace zai fita radiyallahu an ya hadu da wani babban mutum wanda yake kafiri ne babba jigo ne yace ina za ka je ababakarin yace zan bar gari kun hana ni addini na duk da addinin ku ba ɗaya bane yace a yace ba irin ku ake fitarwa da gari ba sun koma bayan sun koma yaje dakin kaba ya ce to abubakar yana karkashin kulawa na duk wanda ya taba ki zan taba ki wato duk kafirin da ya taba ki zan yi maganin sa shi ma ba kafirin ne dole haka bar abubakar bin abi quhafa haka to duk wanda yake da uban gida irin wannan to ba wanda ya sai taba saboda haka wa ma zalika kanu yaqtuna islamahu saboda haka suna boye musulunci a wannan lokaci wa yasaiduna an ayuni kuba suna nisanta da ayyukan ibadan su da abubuwan su da barin idanun waɗanda suke a kuga masu ɗagawa bi kadar imkan gwargwadon yadda za su iya walakin na huma hadhihi alhayfatu wal hadar amma duk da wannan taka tsantsan da ainihin kulawa lam yaklamu kullu kalama ba su kubuta ba gaba ɗayan kubuta من الأذى daga cutarwa wal khasfi da karfewa shi ne khasfi ya kama da kalman karfewa kuma yanzu kalman ne ta zama sabuwa an kwakwarta wanda za a kwarfe ko Ina alkafu kyaftewa, in ka ce mata haushe yanzu kwarfewa zai fi ganewa, in kyaftewa, min kasafa, mai shafewa mata kasafa da kasafa. بالكاف والخاء إن خصوص الشمس وخصوص alqama wasu suna bambantawa tsakanin wannan ka da ha ana bambantawa ba malan su ɗaya ne na waljawar da kuma zalunci wa amma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kun ga manzon Allah bakar kana salli ya kasance yana sallah a fili wa ya'budullah yana bautan Allah a fili a farkon musulunci amama a'yunit tugawat a gaban idanun masu dagawa saboda shi an masa umarni shi jagora kuma shi ne annabin manzo wa yad'ullaha karran wa jahra yana bauta wa Allah a boye da bayyane la yamna'uhu an zalika mani ba abin da yake hana annabi ko wahala ko da dadi wala yusrifuhu an kai kuma ba abin da yake juyar da shi to kana zalika min jumlati tabligh risalati Allah wannan yana daga cikin wato umarnin da Allah ya masa na isar da sakon Allah mun ga amara Allah azza wa jalla bi qawli tun lokacin da Allah ya masa umarni da faɗinsa ka zaɓe masu umar wato ka tsage abin da aka maka umarni ka zaɓe masu umaru ka tsage abin da aka yi maka umarni da ke ko abin da ake maka umarni wannan ya gwada ba a gama saukar masa da sako ba ke kuma an saukar da alkurani a cikin shekaru ashirin da hudu ba lokaci guda ba kamar yadda aka saukar da taura ko linjira ko zabura yasa aka ce fasla bi masu umaru wannan mudari in yana gwada za a ci gaba da saukar masa har zuwa lokacin da za a kammala komai wa arid anil mushrikina kuma ka kauda kai gabarin mushrikai ka kauda kai karbu da su saboda haka ko suna cutar da kai ka ci gaba eh abin da yake magana kenan yasa annabi ba ya buya saboda in yana ɓuya wata dawon ma ba za a karba ba shi an ce fito fili sauran mutanensa kuma yace ku buya tunda akwai waɗanda suka zo suka ce za su musulunta amma ka yace ba za ku iya zama ba bayan sun musulunta yace ku koma ka wurka amma idan kun ji na bayyana na samu galaba ku dawo a lokacin tun mutumin da ya je musulunta aka koya masa ɗaya biyu uku abubuwa guda uku ko biyu ya rike ko da bai san sauran hukunce hukunce ba idan ya mutu aljanna zai shiga saboda dama ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula ai Allah ba zai kama ka da laifi ba sai nan hada maka abubuwa duka yasa farko farkon musulunci akwai waɗanda akwai waɗansu hukunce hukuncen da ba su kankama ba shi yasa da aka haramta giya tunda da farko ba haramta ta ba musulmi da yawa sun shiga damuwa cewa waɗanda suka mutu kafin a haramta giya don an tashi a lahira ya za su kare Allah ta baraka wa ta'ala ce a ya Allah ba zai so ta imanin ku ba da na da da na yanzu kowa da matsayinsa yasa da za a samu wanda zai musulunta yanzu ya dan fara sallah kenan amma akwai sauran waɗansu rigingimu da yawa ba a zama warwarewa ba to tunda bai daɗe a cikin musulunci ba idan ya mutu aljanna zai shiga saboda alayhi salamu ya dubbo ma kabla ina fata an gane amma ka sani ka take sani irin namu na yanzu tunda duk wanda ka gaisu wayayye ya ce bai san wani hukunci na kare a yana da wahala balle zamanin facebook da social media yadda ake karatuttuka ake watsa karatuttuka ka ce wai kai baka san hukuncin kaza ba ai ba zai yi ba tun yanzu ana tambayan ka waye ne ne gwamnan kogi za ka faɗi sunansa kana nan kana kogin azare amma za ka faɗi kogin na kwaja wane ne gwamnan wajen ba haka bane to ta wace hanya ka san wannan suna wannan mai yiwa baka taba zuwa lakwaja ba baka taba haduwa da da wane ne da wadodo ba idan ka gai ki ma ba za ka iya gane ki ba amma da ki ka rike sunan ba za ka ce ki ne wani ko gwamnan Lagos ko kuma na ainihin zamfara can da nisa ta wace hanya ta wace hanya ka sani saboda haka hanyoyin ilimi a yanzu suna da sauki amma kun ga a da yana da wahala a yanzu za a iya samun mutum ya ce hukuncin abu kaza bai sani ba ko a zamanin annabi larabawan ƙauye ana musu sassauci saboda bai saboda matsayin su kalat al-arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna walamma yakul al-imanu fi qulubikum suka ce sun yi imani aka ce ku da kun musulunta a bar shi a haka amma dai imani kan kuna zaune a ƙauye annabi yana birni yana karantar da sahabbai ana cikin gwagwarmaya ku ce wai imanin ku irin naku kenan ولكن قولوا أسلمنا كتبوا دمون مسلمتا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم saboda wani lokaci na gefe ana samun sama ya canza masa ka gani to amma dai da dan abin da yake da shi idan ya tafi shi kenan mutane da yawa sun zo sun samu annabi ka karanta mu menene musulunci ya fara musu sannan a cikin ayyuka me za mu ya ce sallah ya ce salloli guda biyar bayan tafa kamar yadda wani ya tambaya yace sai dai ka yi taɓauye yace daga nan fa yace to akwai zakka yace bayan sa fa yace sai dai ka ba da sadaka ko kyauta ka yi hisabi bayan sa fa yace akwai azumi na watan ramalana yace to bayan azumin watan ramalana ko rawu aka ce akwai na nafila da abin nan litinin alhamis salasatu ayyamin min kulli shahrin fi ayyamil bid ko kuma tasu'a da ashura ko kuma yau arafa da sauran makamantansu ya ce bayan nan fa aka ce babu komai ai kun ga ba faɗa masa zamantakewa na auratayya ko maganan kasuwanci da sauransu ba saboda farko farkon musulunci ne da ya ce to ya manzon Allah abin da ka faɗa mun nan na ji ni daidai abin da ka faɗa mun shi zan yi ya ce ba zan ƙara ba in na yi salloli guda biyar ɗin nan na yi ƙoƙari ba sai na yi nafila ba in na yi zakkan farilla ba sai na yi sadaka da kyauta ba in na yi azumin wata ramalana ba sai na ƙara ba da ce ni fa ba zan rage ba ba zan ƙara ba sai da juya ya tafi manzo Allah ya ce wannan idan ya faɗi ya kiyaye abin da ya faɗa ya ce fakat aflaha hakika ya samu babban rabo to man aflaha ina ne makomansa kad aflaha almu'minun kuma in ka je can karke menene sakamakon su aljannan firdaus kaga farkon musulunci haka yake to haka ma duk waɗanda aka je aka same su aka musuluntar da su kar ka je ka jibga musu abubuwa da yawa yana da mata takwa ka ce yawwa matan nan sai mu rusa sai ce to na rusa kalmar shahadar ma da na karba ai da ma sai ka bi a hankali ana bin su ne kana ne na to don haka annabi yana bautan Allah a koye da bayyane da abin da yake koyar da ke saboda Allah ya ce fasa bi ma tumaru wa a'rid anil mushrikina wa bi dalika kana yumkinu lil mushrikina an yatarabbu lahu idza aradu an yata'arradu lahu wa kan yata'arradu na wa ainun din bai fito ba a bani kan tilhin an yata'arradu lahu su bijiro masa idza aradu duk lokacin da suka yi nufi in suna so su gama da ke gashi a fili yana ibada ba inda annabi ya je annabi yana nan a makka lokacin hijiransa ba ta go ba saboda a lokacin haka ce annabi yana kuya akwai problem sai Allah ya kare na sannan kuma walam yakun fi zahir ma yaqulu bainahum wa bain ma yuriduna a zahirance ba abin da zai tare su tsakanin su da abin da suke so na cutarwa ga annabi babu illa ma kana lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-hikmati wal waqa sai abin da annabi yake da shi na dattaku da naguwa saboda duk abin da ya zo birkita mutane to ba ya birkita annabi ya za a kai ka a natse da mutunci da dattako ba ma kana li abi talib min az-zimmati wal ihtira shi kuma babban Abu Talib yana nan da tijo ne a cikin birnin Makka yana da alkawari da girmamawa to tun da sun san babban sa ne suna kafa kafa saboda idan suka taba annabi babban sa zai yi magana kamar an cutar da annabi an ci mutuncin babban sa wa ma kanu yakhafuna sannan wadansu kuma suna jin tsoro min magaffati su'i tasarrufatihim na ainihin sakamakon wato result kwantifanti na ainihin ziyan da za su yi suna tunani in suka kirya wani abu ma annabi abinda zai biyo baya sai yasa addu'a take da tasiri su sun yadda cewa annabi bawan Allah ne suna tsoron addu'a suna tsoron addu'a waɗanda kawai gidan su ya rufe su ne kawai suka yi tayin abinda suka ga dama amma wasu a cikin su ba su kai labari ba za mu samu misali ba su kai labari ba ya sa kai ma idan kana son ka zama barazana ka rike addu'a bayan ka gyara halinka ka rike addu'a ko za ka zama barazana saboda duk wanda ya taka ka ka faɗa ma Allah ka tashi cikin dare ka faɗa ma Allah ka zubar da hawaye kana talaka kana matalauci ko kana liman ka zubar da hawaye ka ce ya Allah wane ya zalunce ni ya Allah wane ya zalunce ni kai ta maimaitawa ka gani eh amma ba kai ma sai ka kama kaza to idan kai dan tuwatuwa ne ka je kana addu'a ma dan tuwatuwa don abin ya jure kuma fa ai kaga abin mu zai kyau ba da ke sa ake son kai ma ka gyara halinka wa idza fa'ala kai ba bi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li walyu'minu bi falyastajibu li al-istijaba walyu'minu bi walyu'minu bi al-iman bi wato an ta kiran Allah kuma ayi imani saboda haka wajen Allah yana da addu'a suna jin tsoron abin da zai biyo baya saboda in aka takura annabi a kai ku zango yi mummunan addu'a yau ba za ku kare lafiya ba saboda haka sai kasance suna tsoro suna takakan ba shine wa ma kanu ya kakuna hulun magabba da su'i ta tsarrufatihim wato na mugunyan sakamakon mummunan tasarrufin da za su yi ta bangaren annabi wa bi yutuma ibani hakim alaihim suna tsoron kada banu hakim su taru su taron dangi a kan illa anna kulla zalika lam ya'ud lahu athruhu al-matlub fi nufusihim sai dai duk da haka akwai waɗansu hakan bai tasiri a cikin dukansu ba ko a cikin rayukansu ba izbada'u yasakhuna bihi wa takhifuna bihi saboda haka suka fara yin kwakwakwakwa da annabi don doka a rubin diyari kayahihim alwatani tun lokacin da suka ji a jikinsu cewa wato tushen su na bautan gumaka yana neman ya rushe gaba da su da idiya lokacin da aka yi abin nan gini ginin maka zuwa ka girgiza shi daga kasa girgizan kasa sai inda aka yi girgizan kasa ka dubi yadda gine-gine suke rushewa ba gine-ginen katako ba don akwai gine-ginen katako a kasashen da suka ci gaba katakai masu karfi ake samu a yi hadda hawa ɗaya hawa biyu ko hawa uku ma amma katakai masu karfi kamar yadda wasu ke sa katakai masu karfi su yi su yi gidajensu a saman ruwa kuma su yi matakalan da za su ringa a kan ruwan suke kwana ba ma ta gine-ginen irin namu lokacin da ya zo yana rushewa ko saboda ruwan sama ko menene kaga yadda yake rushewa shi ake kiran sa indiya ko idan ruwa ya je yana zafanye gefen hanya ruwa mai yawa ya yake rusawa shi ma ana kiran sa indiya ruwan sama yayi malala da yawa a bakin kogi ko menene za ga yadda yake cin gona kai wannan shi ake kiran sa indiya da su karan kansu Qurayshawa sun lura ginin da suka yi na bautan gumaka yana kokarin rukewa kuma dama annabi shine barazanar musulunci shine abin barazana gare su da kuma musulmin da suka karbi addinin Allah yau da gobe ana samun mutum da ya mutum biyu mutum da ya mutum biyu suna karban addini wata rana garin Makka za a wayi gari eh babu mushriki ko daya wa za'amatihim ad-diniyya da jagorancin suna addini amama da'watihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato a gaban da hawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta a can bayan mun karanta a cikin kimfida su Qurayshawa su ne jagororin addinin Larabawa ka kaf gaba daya saboda su suke da zakin Kaba su ne zuriyan waɗanda suka rage cikin zuriyan Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il saboda haka ana ganin su masu su suka fi kowa kusanci da Allah dalilin ma da yasa ba kasafai ake yaƙi a Makka da kewayen Makka ba ba a yaƙi a wajen da yawa daga cikin waɗanda suke zaune a wajen ba san yaki ba ba su iya yaki ba saboda ba a yaki a wajen saboda Allah ya sanya ki haraman amina wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim amintaccen harami amma na ta hada a gefe eh ai kaga kamar Najeriya ne Najeriya ta wani waje waje irin yakin ba ta sa din Allah ya mana ma yakin ba ta sa kuma yana da wahala yanzu a ce wani ya zo ya kira zuwa ga yakin ba ba yana da wahala kai dai kawai yin security tunda mutumin kasa ba ya da kwanciyar hankali kana zaunen ka za a zuwa tattara ka sai an biya kuɗi wani ma za a biya kuɗi a kashe shi amma waɗansu ƙasashe yadda muke zaune haka wallahi ba mu yi ta ba ba mu yi ta mu zauna ba saboda tsabar fitina da yakin ba sata da yadda ake amfani da makamai ka dubi kasan Sudan. To ko Libya ma ba ta samu kwanciyar hankali ba. Ga abubuwan da suke faruwa a ina a gabas ta tsakiya da waɗansu yankuna na ƙasan Yemen. Sannan kuma akwai ƙasashen da su kuma saboda tsaban security ne a zauna a tara mutane kamar haka ba kai ba. ba zai yiwu ba za su ɗauki mataki a kanka to kaga mu ta waje Najeriya sai ga akwai dama dama ta waje Najeriya kuma akwai mabiyata da yawa eh Allah ya kyauta na wa mimma rawat lana kutubu sunna wa sira yana daga cikin abin da littafan sunna da na sira suka ruwaito mana to wato akwai wani abu malaman tarihi sun ce babban sources na tarihi reference na tarihi shi ne littafin Allah alkur'ani ba domin alkur'ani ya ambaci samudawa da adawa wa qaumu tubba'in ba ba zai wahala ka samu tarihin su cikin wani littafi saboda abin ya riga ya wuce ko mutanen saba in aka zo aka baka labari zaka ce wallahi kariya ne laqad kana li sabain fi makalihim aya jannatan ya an yamin wa shimali kulu min rizqi rabbikum ballatun tayyiba wa rabbun ghafur aka ce fa kana da farfaka a jikinka ko kudin cizo idan ka je kiga garin idan iskan garin ya dake ka duk ba za ku yi saboda ba sauro ba kuda babu sauro da zai ja musu cuta malaria babu kudaje sannan kuma ga manya-manyan gonakai aka ce ku ci arzikin ubangiji ba tare da kun yi wahala kun yi noma ba an ba su walwala na kowane iri amma da shekaru suka yi yawa waɗansu manya suka ce wai suka ce Allah ya kamata a bambanta a bambanta tsakaninmu da talakawa ya Allah ba in baina asfarina suka ce in aka zo tafiya da duk inda za su je a yankin cikin kankanin lokaci ko da daddare ko sha biyun dare ka fita za ka taka da kafa kafin ka an kara sai ganka a gari Allah ya matse suka ce ba in baina asfarina ka samu bambanci tsakaninmu da talakawa to ko yanzu in za ka tafi bauchi za ka je ka shiga motar haya ko ba ka ba nan din ma ita gararau da gararau da kai sai ka shiga motar haya an je kare a sauke ka a ce motar lambau za ta go ko ba ce a sauke ka a kari daga kari kuma ka samu motar da za ta ce da za a ce ita kuma iyakace kasuwar soro za ta tsaya nan ma ka shiga kasuwar soro ka shiga mota idan ka shiga to mun ka samu wanda yake abin nan sai ce a'a shi kuma a dabe zai tsaya ko ba da romo to ga zan ka shigo ta sauka nawa amma wanda yake da jib ko yake da lafiyayyar ko ofe ai ga da bambanci wani wanda yake da jib yake da jib ga ga ya suke ga abin nan har da karamin fridge ya jawo abin nan ci dambun nama ana tuka shi bayan ya ci dambun nama ya kora ruwa mai sanyi ba fa laka tsera ba in ka ji laka tsera talaka ne a laka tsera Allah ta'ala yake suka zalunci kansu saboda haka sai aka ce to dukkan ku fita ku yi fafuka ai ba wanda yake haihuwanta da arziki ko akwai ai kowa ne ma yake yi yawa ka tashi ka nema ka yi fafutuka sai ka samu da yawa waɗanda suka yi arziki za ka samu iyayensu ba su da arziki da yawa waɗanda suka samu mulki sai ka samu iyayensu ba masu mulki ba ne waɗansu ma an yi kusan kashe su saboda bauta amma ƴaƴayensu sun zama manyan mutane ka ce kawai ku nema kowa ya nema to su manyan mutane wani lokaci haka suke ko don haka a takaice bayanin da nake so na kawo madafu na tarihi alkur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka inganta sai kuma naji babana ya ce kakansa ya ce kakan kakansa ya faɗa masa to wannan ma ana ɗaukawa amma da sharadin idan babanka bai rika a ƙarya ba idan kai ma ba makaryaci ba ne mun akwai labari da aka abin da za a nan karba ba za a yi bincike mai tsanani kamar yadda za a yi bincike ta hadisin annabi ba ko bayan hadisin annabi ne ana sanantawa kuma malik ya je wajen wani daga cikin malamai zai dauki karatu a wajensa da ya samu godiyarsa ta tsinke yana son ya kama godiyan an yi a kama ta ta ki kasuwa saboda haka sai wannan malami ya dauki sai ya dauki iska a kwariya ko ya dauki kwariya sai yana mugodiyan hi hi yana bata da godiyan ta zo ba ta ga komai a cikin kwariyan ba shi kuma dama yana so ya kama ta ne sai ya kama ta bayan ya kama ya daure ya je ne ne imam malik imam malik ya yi gaba ya tafi abinsa shi ne aka ce wai imam malik me yasa shi wannan baka tsaya ka karbi hadisin annabi ba a wajensa yace ai ya yaudari dabba yace mutumin da ya yaudari dabba an matsa to zai yaudara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasa kun ga a yanzu ake faɗa kuma iyaye ka ce ma yara ku koma ku koma zan sayo muku minti to in baka sayo muku minti ba ka yi karya sai an tambaye ka ranar kiyama in kayi alkawari baka cika ba ya sa ma gara ka yi takafan nan ka sayo abin da zaka iya korowa zan sayo muku minti to ka sayo zan sayo muku halawa to ka sayo inda kasuwar kaji ce zan sayo muku kaji gasassu akwai waɗansu gasassun kajin da in ka ci sau da ba za ka bari ba kullum ka zo kasuwar kaji sai ka neme su to sai ka ce za ka sai musu irin wannan to dole ka nemo in ba samu ba kuma to ka gan tazo sai ka ce na muku alkawari ko na faɗa muku eh zan sayo muku kaji amma tunda yanzu ba a samu kaji ba to shikenan ga gida ku ce sai ka sayo musu wani abu a madadin haka to ku lura za ku ga in dai ana son mutum ya samu kamala wato kankanin abu ma ya kauce wannan ba ya yaudari dafa ce imam malik yace da abin da ya kamata ya dauki dusa a cikin ƙwaryar amma babu komai alaman yaudara ce kaji bayan Allah to mu yanzu naka ce za a zuwa tantance ne a yanzu a fara da kan malamai masu karantarwa kuna ganin zuwa za su kubuta ai masu kubuta ba su da yawa balle sauran almajirai eh Allah ya taimake mu na anan ya ambata mana littafan sunna da sira sune littafan tarihi wane ya ji wane ya ce kaza wane ya ji babansa ya ce kakansa ya ce ko kakan kakansa ya ce kaza wannan ana daukawa min al-ahada na abubuwan da suka faru allati tashhadu al-qara'in bi annaha waqa'at fi hadhihi al-fatara waɗanda hujjoji suka tabbatar da cewa sun auku a wannan lokaci ana utayba bin abi lahab utayba dan abi lahab eh ata yawman ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya zo wajen annabi surukin annabi ne ba a da amma kuma sai waye gari kan adawarsa yanzu a ce wanda ya auri yarka da ya sake yarka da kuma ya zauna adawa da kai uban ya ya za ka ce ya za ka ce ayin ba a samu mai karfin hali ba sai zuciyarsa ta buga sai wanda ya auri yarka ya zauna wulakanta ta ba ya ganin kimanka alhali tun da ya riga ya aure yar ka sun kun sun zauna na wani lokaci ko sun haihu ko ba su haihu ba sai uban sa ne yadda zai mutunta uban sa mahaifi haka zai mutunta uban matarsa amma a yanzu da yake yin iska sun yi yawa ba ka ganin kimar irin waɗannan kwarai da gaske ba ka ganin rashin mutunci ne Allah ya kyauta ko an samu rufaiba ko sa idan aka samu mutumin da ya ci mutuncin surukinsa to ga wanda ya kafa musu rekod tun farko da wannan ne suka yi koyi rufaiba dan abdullaha bari ku ji abin da yi yanzu ya haɗu da annabi wata rana fakala sai ya ce ma annabi ana akfuru bi wan najmi idha hawa yace ni na kafirce da wannan mai za hawa wannan jini shine tauraro sai za hawa yayin da ya faɗi akwai waɗansu abubuwan da aka yi ta ambatan ilimi ne na waiza ilimi ne na yanayi da sararin samaniya wanda ake son musulmi su sani tun da yanzu ba muna cikin dare ba idan da daddare ne lokaci kaza akwai ibadan da za ka yi lokaci kaza akwai ibadan da za ka yi idan gari ya waye ko da asuba akwai ibadan da za ka yi haka ne in gari ya waye kafin rana ta fito akwai azkar ko rana ta fito ka manta akwai azkar da hanzi akwai sallan walaha idan rana ta je garjinta ko ta je tsakiya tana gotawa akwai sallan azhar akwai raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar ko raka hudu kafin azhar raka hudu bayan azhar maza Allah ya ce man salla arba an qabla zuhri wa arba ba'da zuhri idan yayi hudu kafin azhar hudu bayan azhar sallan nafila to Allah ta'ala zai baki gidan aljanna to ban akwai biyu kafin azhar gurgurdan yadda zaka iya to kaga wannan yanayin yadda yanayi yake tattanzawa kai akwai ayyukan ibadan da kake kokarin kiyayewa in aka ce yau rana kaza ce ko ga watan kaza ko yanzu muna wata kaza za ka ce azumi saura kaza ko aikin hajji saura kaza ko ina ya salu na kan anil ahilla wal hiya mawaqitu lin nas wal hajj an ambaci mawaqitu lin nas wato lokatai ne ga mutane sai aka ce da aikin hajji saboda muhimmancin sa saboda yawan arfa yasa ba a sabani a ranar arfa abinda mutanen makka ko madina suka ce in suka ce yau mutanen makka malaman saudiya suka ce yau ita ce arfa to komi taurin kanka ko kai uban kala kato ne a nan najeriya wallahi in dai ka shiga hannun su dole ka haƙura in suka ce yau arfa ce to arfa ne duk duniya ranar wani a gefe zai ce ai abin da suka dama suke faɗa kuma a nan ne da yan dama damar sarakunan mu da malaman mu aka raina ya za za ce kawai sai malami ya shiga rediyo ko wane ne sai an ga wata a lauke azumi saboda an abu na can baka yi baka mutu ba in baka ce kaza shi kenan sai dai ka hakura ka tafi a haka kuma wallahi ba don an samu wannan haɗin kai da ƙarfin musulunci ba da sai an yi arfa sau nawa tunda yanzu a nan ma inda aka raina idi sau nawa ake yi sai ba daidai ba ne ba daidai ba ne ko sa inda akwai tsarin shugabanci dole a taka mutane a dora su akan abu guda wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to wan najmi idha hawa Allah tabaraka wa ta'ala yace ina rantuwa da sauraro idha hawa yayin da ya fadi ko ya cika haskensa akwai taurari iri-iri a sararin samaniya kuma kowane tauraro ko kowane taurari akwai aikin da suke yi Allah ya dora musu wannan saboda haka akwai ilimin da ya halatta a kansu akwai ilimin da bai halatta ba don ka nemi ilimin domin ka gane rayuwar wani ko arzikin wani da siyan wani da yadda za a yi wannan haramun ma dalla sahibukum na ma dawa ma dalla sahibukum ma abucinku nan mutumin kun nan bai baka ba shine wa annabi Muhammad wa ma dawa bai tabe ba to shine wanda yazo yace shi ya kafirce da wannan gaba da duk abin da suran mata fara ya kafirce har ma ya kara da cewa wa billahi dana fatadalla fa kana qaba qawbini aw adana wa billahi yace na kafirce da wanda da na ya zo kuta fatajalla sai ya zura ko ya zura kafa ko ya zura sakon da aka bai fakana kafa kautai ne au adna ya kasance dab da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'uha ila abdihi ma uqa mun ga abin da yake nufi ya kafirce da mala'ika jibril da yake kawo wahayi da wahayi ba duk ya kafirce ne saboda tsarin tsagiyaranci ya faɗa ma annabi wannan magana a gaban annabi kuma ya tofa ma annabi yawo ثم تصرف عليه بالعزا ya ta faɗin bakakin maganganu wa shakka kabisa ya yaga rigan annabi wa tafala fi wajhihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tofa ma annabi yawo wanda Allah ya kauce ina yawon bai hau kan kansa ba tafala ina kaflo wa mudar مخاف مخاف إلا أن البذاك لم يقع عليه يا وند يا أبن يكتا مع النبي مزالة بهوكا سوا وأتي سوريكا كي مكا ولنا وحين إذن أولنا اللوكتين مزالة رنسا يا باجي ransa ya ɓaci kuma dole wani lokacin na makaburan kai ɓaci a irin wannan da'a alaihin nabi صلى الله عليه وآله وسلم annabi sai ya addu'a amma fa aka ce da'a alaihi in ka ji an ce maka da'a ala kaza to mummunan addu'a annabi ya masa mummunan addu'a wa qala yace ni ne zaka mun haka ni ne zaka mun haka Allahumma sallit alaihi qalban min qilabi yace ni ba zan yi masa komai ba ya Allah ka sallata masa kare daga cikin karnukan ka ka sallada masa kare daga cikin karnukan wa qad ujiba du'a'uhu sallallahu alaihi wa sallam dama lokaci lokacin nan yi wulakanci ma annabi haka Allah baya bai mummunan addu'a da annabi yayi sai ya kama shi fakar kharaja utayban isra zalik da ya fita tafiya bayan wannan sai na farin min kurai tare da waɗansu mutane cikin kuraitawa falamma nazalu bi zarqa min ka lokacin da suka sauka a zarqa yankin zarqa kasan siriya sham ta fahimhim al-asad tilka al-laila kawai sai suka ji gurnanin zaki ya zo yana ta zagaya sai ya razana abinda ba su taba ji ba saboda su suna iya sauka ko ina kawai sai suka ji gurnanin zaki ya sa malamai suka ce in ka ji an ce maka fila ba wai kare ba ne mu da muke fassara shi kare amma zuwa wajen larabawa su abin da yake da fika zai iya kai farmaki ma dan adam kafin ko kare ma ai masu aje karnuka a gidajensu wai waɗannan karanta jin kiyama za su ta tambayoyi domin dukkanin da ya hauke wata tsohuwa ta gagara bacci to sai yayi bayani ran tashin kiyama eh zaman manya ne masu ajiyar karnuka ko a tsawon lokaci talakawa ma suna abin nan eh suna ajiyewa wallahi wani zaka kai shi ko kasuwa aka kai shi ba zai yi tsada ba ba zai yi kima ba amma sai ga ya bar karnuka da yawa a gidansa dai ne wanda suna rusa masa lada idan ma akwai ladan kenan ko don haka in aka ce kalbun ana nufin halitta mai kai farmaki ma dan adam wanda ba za ta iya barin sa ba in bai gudu ba ko bai dauki mataki ba za ta iya tafi to Allah ya turo masa zaki ya fara gurnani da ya fara gurnani sai ya ce ma abokan tafiyansa ya ce gaskiya ya ce na tsorata yace kawai na ji zuciya ta ta ɗinke a yanzu zakin nan ne yake nema saboda haka taimakon da za ku mun idan muka zo kwanciya to ku sa ni a tsakiya a samu waɗansu su zauna suka ce kai da Allah matsoraci yace a'a kifa jikinsa ya baki kuma jikinsa ya baki haka ne saboda shi ma ya san abin da ya rashin kunya ne ba daidai ba ne a ce annabin Allah manzon Allah ya yi mata haka. Na, faɗafa bihim al'asadu tilkan laila, wa ja'ala Utaiba ya ƙul, sai kasance Utaiba yana cewa ya wai na aki, wani wa ɗan uwana, wace huwa wallahi aki, ce wallahi zakin nan ni yake nema zai ku taimake ni, kama da'a Muhammadun alayya, yace kamar yadda Muhammad ya mun addu'a fa talani wa huwa bi makka yana so ya kake ni yana makka sai kuma yana nan kasar ka dama haka ne ko ta mummunan addu'a karka yadda a maka mummunan addu'a wallahi kuma in aka maka addu'a ta alheri to ba ta faduwa kasa banza Wace ka tara ni wa huwa bi makka wa ana bi sha'am ce ya kake ni Muhammad ya kake ni ku taimake ni sun majaluhu bainahu ka ce karka damu ka daga hankalinka karka damu yanzu yadda muke tarin nan a ce zaki ya tinkaro mu ai ba da ki zamu yi wannan zakin fa ba na ba normal zaki bane eh akwai sakon da Allah ya dora masa sai ya aiwatar in ma za a sake zakin sai ya aiwatar da wannan sakon wa namu min hauli suka sanya shi a tsakiya suka yi bacci suka rufe shi suka kewaye shi kai wani abin mamaki sai suka yi bacci kasan sai an sa ka gadin da ba sai ka gagara haka ne ai annabi ya taba sa bilal ya ce to yace kai tafiyan na wallahi mun gaji mun gaji wani abin mamaki ku ya ya asuba ya annabi ya ce mu sauka ya ce mu sauka mu dan kwanta kai bilal kai kar kai bacci ka lura da ainihin alfijir alfijir na fitowa ka tafe mu duka yace to babu damuwa shine suka kwanta bayan sun kwanta bilal yana tsaye tsayuwa ta gagara yanzu mutumin da aka sa ki gadi yana tsaye sai ya kamata ya zauna mafarin mai kenan ya zauna wallahi saboda yana son ya kiyaye umarnin da annabi ya bashi sai da ya zauna fa yana kallon gaba ya ce zai jingina sai ya ji dole sai ya jingina sai ya sa dabbansa rakuminsa ya tada rakuminsa yana tsaye sai ya jingina a jikin rakumin ka san rakumin kuma yana tsaye bayan da za a iya zauna shi ruwa zai dinga dan daga kafansa da yana dan motsi haka ya ce a ya bacci kawai sai ya wuce kuma manzo Allah ya riga ya dogara da bila bacci ya kwake su ko shi mai gadin maki ma bacci ya kwake kuma da mai wannan bacci ya fi daɗi ya fi nauyi a ce maka ga lokaci kaza don bacci ya rafke ka shi kenan ba su tashi ba sai da rana sai da hantsin rana ya da ke su ba ya fara tashi manzo Allah yana tashi saboda hantsin rana ya da ke ya tashi ita subhanallah subhanallah muna neman tsari da wannan waje sannan ya tattaki sauran ba su yi sallah asuba ba ya ce amma ba za mu yi sallan asuba a wannan waje ba inda dukkan alamu akwai kenan mu matsa mu je can gaba mu yi sallan asuba sai da suka matsa gaba su kuma sannan suka yi sallan asuba ya ce kai ko bilal kai da na sa aka ka kula mana yaya aka yi haka ya ce wallahi ya rasulallah sai dai kafin na an karaba sai lokacin da bacci ya kwace ka gaba daya ya ce ina tsaye na zauna ina zaune nake in gida a cikin dabba daga nan ne ban san ma me aka yi ba wai ka zama jaruma ne irin na da idan da zai fadi a karkashin rakumi rakumi ke kwanta a kansa ya kaga mutuwa zai amma kawai ya buge da bacci ya ce kawai sai ya ji kaman ana rarrakinsa irin yaro ana son ya yi bacci ana lelaya shi wanda bai ce shi dan ne zo na lelaya ka ka gani ya ce amma dai ina fada muku duk lokacin da irin wannan ya faru da kusa sayar da sallah wannan matsala fikihiyya wasu malamai suna ganin tunda ya ce Allah ya ce a kimi salata li zikiri to biya ne za a yi ko ba biya ba shine masabar malikiya suna ce biya ne wasu malamai suna ce ba biya za a yi ba saboda duk mutumin da ya bacci yana da uzuri amma har karfe hudu kana kallon satellite sai ka ce bari ka kishin gida baka tashi ba sai karfe bakwai na safe ka tashi sannan kace za ka yi sallah asuba a lokacin to da kai da satellite din kan kun je lahira sai Allah ya sallaye ku mun nan ne Allah ya kyauta ko mun shigo da wani bayani ne tun da mun tashi a zakiya sun kewaye ki kuka yi bacci Allah ta'ala ya dauke ku bacci dukan gaba daya wala ta ja al'aqad wa taqaddahum ilay wannan zaki yazo ya tsallaka sai da yazo kan utaiba saboda shi aka masa umarni fa da da marafahu shine kansa eh bakin sa ya sa ya bude bakin sa ya kama kansa ya matse daman kora kuma ko zaki ko abin nan in ya riga ya kama kan mutum da ya gama in ko bai kama duka ba mafiya yawa sun fi kama sinin nan sai ya kama kwakwalwar mutum shi ke ya riga ya gama shi wannan yana cikin da la'ilin nubuwa da kuma muktasar sira kamar yadda ya kawo da kuma wannan misali ne guda daya tun da sun je sun yi kokarin jawo da musulmi abin bai yi ba sun zo sun ci gaba da wulakanta annabi shine Allah tabaraka wa ta'ala yake guda musu da ومنها ما ذكر أن أقبى بن أبي معيط أتم mun ambace shi Uqba bin Abi Mu'ayyid makwabcin Annabi ne akwai wata rana wa fi ala raqabatihi sharifa yazo ya taka wuyan Annabi to huwa sabi Annabi yana sujada hatta kada aina su tabrugani sai da idanun Annabi suka fito kuli kuli sai da aka zo aka tura shi tukuna wa za Allah ya saki kuma sai ce bai ce masa komai ba akwai lokacin da ya masa mummunan addu'a uku ba bi da abin waye yana gaba wannan ma ya dalla ala anna tubatihim kanu yuriduna qatlahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abinda yake gwada suna so su gama da annabi suna so su fake abinda amr bin al-as wa ba da labari saboda a gabansa aka yi amma shi da ya dawo daga habasha to sai jikinsa ya sanyi waɗansu abubuwan haka saki baya yi kuma da mun riga mun yi bayani mun ce yana da siyasa mai kyau saboda yana da basira yakan hango abu abu ba zai yi kyau ba sosai ya fasa amr bin al yana ba da labarin wani abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a dakin Kaba suka nemi wulakanta annabi suka shaƙe shi shi ne darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh